الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar laraba 25 ga watan al-muharram shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya dace ma 26 ga watan goma shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alkur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 25 a bangaren lissafi suratul furqan kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am na'am akwai masallaci da na sani wanda nan da shekara goma baya ba abin da kuwa ba yanzu da wanda ya nemi kudi aka sa aka yi masallacin ya sai bar wasiya aka binne shi aka binne shi a masallacin a yanar yake nan kwarar kan to yanzu magama abin yake tambaya ya za a yi a tsarkake masallacin ko shi kenan abada masallacin ya halitta ya sallah
to wai tambaya ce kuma tana da alaka da darasinmu na jiya domin a darasinmu da ya gabata a jiya darasi na sulamul usul wanda littafi ne na tauhidi mun yi fasalin da ke bayani game da wasu abubuwa wanda garin jama'a ma'ana waɗanda suka jahilci tauhidi suke aikatawa a yau wanda kuma sunna ce ta yahudawa suke rayuwa wanda na daga cikinsu shine wato gina masallaci akan kabari wanda gina masallaci akan kabari suna ce ta yahudawa da yan musha kamar yadda aisha allah ya kara mata yadda ta rawaito cewa matan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ummu salama da ummu habiba allah ya kara musu yadda sun ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama labarin wata cuci da suka gani a kasar Habasha domin suna daga cikin waɗanda suka yi hijira ta farko zuwa kasar Habasha wannan cuci ana kiranta Mariya suke ba shi labarin irin yadda aka kawatar da wannan cuci da yadda wato aka kafe ta da hotuna ko ina hotuna ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake ce da su ulaika qaumu idza ma tafihim ar-rajul salih banau ala qabrihi masjida manzo Allah yace waɗannan wasu jama'a ne wanda idan mutumin kwarai daga cikin su Allah ya masa rasuwa sai su gina masallaci akan kabarinsa wa sawwaru fihi tilka suwar wato su sauwara hotunansa ma'ana su sanya a cikin wannan masallaci ko kuma su sauwara duk wasu hotuna na shehunan su su kawo su sa a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake tabbatar da cewa wanda suka fi kowa kaskanci suka fi kowa lalacewa suka fi kowa rashin kima da martaba a wajen ubangiji subhanahu wata'ala su ne nau'ika biyu daga cikin jama'a wanda alkiyama za ta tabbata a kansu suna raye da waɗanda suke maida wato kabari masallaci to don haka a takaice malamai suka tabbatar da cewa haramun ne binne mamaci a cikin masallaci an gane ko mutum Allah ya masa rasuwa komin nagartar shi da ake zato to baya halatta a kawo shi a binne shi a cikin masallaci kuma baya halatta kabari a zo a gina masallaci a kansa kuma yana daga cikin ma'anar haka mutum ya zo ya sa kabari gaba ya yi sallah domin manzon Allah ya faɗa la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu alayhi kar ku sanya kabari gaba ku yi sallah kuma kar ku zauna a kan shi to don haka a takaice kenan yanda za a yi wannan kabari shine ya isko masallaci yaya za a yi tone shi za a yi a kai shi can inda ake binne kowa domin haramun ne a binne mamaci a cikin gida an gane ko balantana masallaci dole a kai shi makabarta inda ake binne kowa inda a ce masallacin shine ya iske kabarin to wannan masallaci da ruguza shi za a yi a je can gefe a nemi inda babu kabari a gina masallaci amma tun da kabarin shine ya isko masallacin to kabarin za a tuni a kai shi inda ake binne kowa kuma irin wannan wasiya ma da yi na cewa in ya mutu a binne shi a cikin masallacinsa wasiya ce haramtacciya wanda baya halatta a zartar da ita duk mutumin da ya yi wasiya in dai wasiyar ta ci karo da shari'a to baya halatta a zartar da ita ko mun kusacinka da shi ko ma wane ne wannan wasiya dole a sanya kafa a shure ta domin haƙƙin Allah da haƙƙin manzonsa shi yake sama da haƙƙin kowa duk wanda ya yi wasiya in dai ta saba ma shari'a to baya halatta a zartar da ita don haka dai a takaice kabarin za a tone a fitar da kasusuwan a kai can inda ake binne kowa a yi rami a binne shi ta hanyar haka ne masallacin zai tsarkaka sallar da ake yi a ciki ta inganta amma duk sallar da ake yi a cikin masallacin da ke akwai kabari a ciki matukar shi mai sallar ya san da cewa akwai kabari a cikin masallacin to bai da sallah ko shekara dubu yayi na'am
akwai masallacin biyu da aka yi ba su kan duka fuskantar wannan kabar Suna- wasu na kuma mamata Eh, dukan su amma a wajen mu amma dukan su wasu bada to ai akwai katanga tsakanin su to kuma akwai titi tsakanin masallaci amma ina su kawai katanga ce katangar makabarta daban kuma katangar masallaci daban wannan fata Eh, wannan shi babu matsala amma akwai babbar matsala a nan na wani da ya zo ya kewaye wata makabarta a nan kowane kotu sai da ya masallaci a cikin makabarta kuma su malaman suna gani suka bar shi wani malami dan uwa ya masa nasiha ya ce to ya ji nasiha ya ce zai maida su mangaza kuma bai maida su mangaza ba kowane kote daga cikin makabartar sabuwar makabarta ce a nan yamma kowane kote sai da aka yi masallaci kuma haka za ka kara gane jahilcin wasu wai in sun tafi jana'iza musamman irin jana'iza ta gabanin magariba wai ya tsaya a makabarta wai a ce wai za a yi sallah makabarta ba wurin sallah ba ce duk wanda ya yi sallah a makabarta ba shi da sallah maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi ingantacce maza Allah na faɗa cewa ya ce al'ardu kulluha masjid sai ce illal makabura wal hamma maza Allah ya ce ƙasa gaba ɗayanta masallaci ne wurin sallah ne ya ce sai dai makabarta wato daban ɗaki maza Allah ya ce su wannan ba wurin sallah ba ne baya halatta al'arbu kulluha masjid sai ce illa al-makabura wal hamam sai dai makabarta da bandaki manzo Allah ya ce ba a sallah a cikin su don haka kenan anan in dai ya kasance makabarta daban masallaci daban don masallaci yana yammacin ma'ana misali alƙibla tana tashi da wannan makabarta tana gaban alƙiblar masallaci wannan ba matsala bane ba na'am
an rawa kalla ta gaba da aure na cikin amma ba ba yin arwalla a ban daki ba matsala ba ne ba sallah ce ba a yi a ban daki amma arwalla akan yi ita a ban daki ko da ban daki ne wanda yake na biyan bukatu ba ma na wanka ba na'am game da karanta mana suratul bakara a cikin daji amma mutum ya sa kafin ne kuma da kowa da ya wadatar suwa ko kuma sai da mutum da kansa ya karanta
wai kamar misali dangane da fa'idar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce mana kada ku mai da gidaddajinku su zamanto makabarta ku karanta suratul baqara domin shaidani na guje ma duk gidan da ake karanta suratul baqara shin wai in baka iya karantawa ba idan ka sanya kaset na karatun suratul baqara na wadatarwa kwarai ba dole bane sai ka karanta da kanka tunda cewa yi fa inna shaytana yafiru min albayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara domin shaytani na guje ma gidan da ake karanta suratul baqara kenan ko da kasat ne kasa to ya tsaya matsayin illa kasancewar in kai ne ka karanta to kana da lada ya wuce a lissafa ga ta fuskar wannan sura da ka karanta wanda don harafi ɗaya kana da hasana goma lada goma sannan kuma kasancewar kuma bugo da ƙari wannan karanta suratul bakara da kai zai kore maka duk wasu shaidanu daga cikin gida amma in ka sanya kasar to a nan kana da lada shi ma ta fuska biyu. idan kana sauraro kana da lada wanda yake na sauraro kuma sannan amfanin da suratul bakara take yi a gidan insha Allah za ta yi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya karshen aya ta 44 a cikin wannan sura ta 25 a bangaren lissafi suratul furqan aya ta 43 da ta 44 ubangiji ta'ala na mana bayani game da wato sharri da mugunta na son zuciya yadda son zuciya na kai mutum ya zamanto tamkar dabba balma dabba wato ta fi shi fahimta kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa an ra'aita manitta kaza ilahahu hawa ubangiji ta'ala ya ce ba ni labari game da mutumin da ya mai da son zuciyarsa shine allansa ma'ana shine abin bautarsa ubangiji ta'ala ya ce a fa'anta ta kunu alaihi wakila shin yanzu kai za ka iya zame masa mawakilci ka hana shi ya bi son zuciyarsa ai matsayinka bai kai ba haƙƙi ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala tilasa bawa ya yi masa dace akan bin hanya ta ƙwarai iya abin da yake kan manzannin Allah subhanahu wa ta'ala da waɗanda suka tsaya matsayinsu a kan isar da saƙon Ubangiji zuwa ga bayansa, to shi ne kawai su ma jama'a bayani su nuna musu hanya ta ƙwarai wanda in sun bita ba za ta taka burki da su face aljanna a gobe kiyama kuma su yi musu bayani game da hanya ta banza wani iyazu billahi wanda a ƙarshe ta kan kai mutum zuwa hallaka hallaka wadda take ta dindindin ita ce gidan wuta don haka mun yi bayani a baya hidayatu tawfiq abu ce wadda Allah yake banci kansa da ita ma'ana yi ma bawa dace game da bin hanya ta kwarai wannan abu ne wanda ke hannun Allah baya tarayya da kowa amma hidayatu dilala wal irshad na ama mutum bayani a nuna masa hanya ta kwarai da hanya ta banza tashi ta rage ya zaba ma kansa to wannan Allah ya mallaka ma annabawansa da manzanni da malamai waɗanda suke masu bin tafarkin annabawan Allah sukan maka bayani cewa ga abu na kwarai ga abu na banza kuma su nuna maka wanda ya dace kuma iya abin da ya rage shine naka shine Allah ya ce laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha haka kuma ya faɗa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin haka ya faɗa walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin haka ya faɗa walau sha'a Allahu la jama'ahum ala al-huda fala takunanna min al-jahilin haka ubangiji ta'ala ya ce afalam yay'asi alladhina amanu allau yasha'u Allahu la hada an-nas jami'a to da haka anan ya ce a fa'anta ta kuno alaihim wakila shin yanzu kai ka isa ka zame masa mawakilci ka hana shi ya fi son zuciyarsa Allah ya faɗa a cikin suratul wannan suratul tsari lasta alaihim bi musaidir ko kuma can mu ce cikin suratul gashiya lasta alaihim bi musaidir illa man tawalla wa kafar to da haka wannan aya kamar yadda muka yi bayani yadda ya inganta sababin saukarta wato tun a jahiliya an gane ko har aka zo farkon musulunci waɗanda suke mushirkai akwai masu bauta ma duwatsu idan mutum ya ga dutse kyakkyawa sai ya ɗau wannan dutse sai ya maida shi shine allansa yana bauta masa ran da ya samu dutsen da ya fi shi sulfi ya fi shi fari ya fi shi kyalle sai ya ɗauko wancan allah nashi wanda yake bauta ma sai ya jefar da shi kuma ya sake samu to shi ne ubangiji ta'ala ya ce a ra'aita kaga wannan son zuciya ne zuciyar shi ta kayatar da shi ta wannan dutse ya burge shi ya kayatar da shi don haka sai ya maida shi a matsayin shi ne allansa shi ne ubangiji ta'ala ya ce a ra'aita manitta kaza ilahahu hawa ya ce ba ni labari game da mutumin da ya mai da son zuciyarsa allansa saboda haka son zuciya yakan zame ma mutum shine abun bautarsa duk lokacin da mutum ya mai da son zuciya shine zai ba shi umarni na ka yi kaza ko ka daina to wannan ya mai da shi shine tamkar allansa sai ya ce a fa'anta ta kunu alaihim wakila shin yanzu kai za ka iya zamantowa mawakilci a kansu ma'ana ka tirsasa su cewa dole sai sun yi imani sai ce amta hasabu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun ubangiji ta'ala yace ko ko kana zaton cewa mafi yawan su wato suna jin abin da kake faɗa musu ji wanda yake na fahimta aw yaqilun ko kuma suna fahimtar wato abubuwan da ake faɗa musu na dalilai na kadaitar ubangiji subhanahu wata'ala wai shin ko ko suna fahimtar haka ubangiji ta'ala ya ce inhum illa kal'ana'a sanadi waɗannan jama'a ba su zamanto ba illa kal'ana'ami face tamkar dabobi ne a wajen rashin fahimta ubangiji ta'ala ya ce inhum su ba su zamanto ba in anan bi ma'ana ma'an nafiya ai mahum illa kal'ana'ami ubangiji ta'ala ya ce su ba su zamanto ba face tamkar dabobi ne a wajen mai a wajen rashin fahimta ubangiji ta'ala sai ya ce balkum aballu sabila ya ce bari dai su ne mafi bacewa ga tafarki wato akan dabobi ma'ana dabobi ma sun fi su fahimtar inda aka sa gaba me yasa domin ita dabba ta san inda za ta je ta yi kiwo ta je ta san inda za ta je ta sha ruwa kuma ta san in lokacin yamma yayi za ta dawo zuwa wurin kwancin ta makiyayarta amma su waɗannan kafirai ba su sani hanya ta gaskiya ba sa da'a ga ubangijinsu wanda ya halicce su yake ba su ci yake ba su sha tare da cewa su ga dabobi sukan yi sujada ga ubangiji subhanahu wata'ala kuma suna tsarkake shi game da duk abin da bai dace da shi ba a fadarsa da ya ce alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash-shajaru wad-dawab wa kathirun minan nas wa kathirun haqqa alayhi al-'adab haka kuma ya faɗa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura dabba tana tasbihi kuma dabba tana sujada an gane ko kaga dabba ta fi wato kafiri fahimtar inda aka sa gaba domin ta san ubangijinta kuma tana bauta masa kamar yadda ya kore ta akan wannan ibada amma shi kafiri bai sana hanya ta gaskiya bai san ba wane ne ubangijinsa ma'ana baya da'a ga ubangijinsa wanda ya halicce shi yake ba shi ci yake ba shi sha don haka ubangiji ta'ala ya ce inhum illa kal ana'ami su ne ba su zamanto ba face kawai tamkar dabobi ne a wajen rashin fahimta sai ya ce balhum adallu sabila ubangiji ta'ala ce bari dai sun ma fi dabbobi bacewa ga tafarki wanda yake na gaskiya ma'ana dabba ma ta fi su sani inda aka dusa to don haka duk wani wayewa ta su kawai wayewa ce ta rayuwar duniya rayuwar duniya ko wasila ce gaya wato ita ce lahira an gane ko gaya ita ce lahira duk wani ilimi da zaka neme shi na rayuwa ka ɗauke shi a matsayin ɗan rakiya ne akan ilimi na addini ilimi na addini shine ilimi na hakika wanda zai amfani mai shi a nan duniya kuma zai amfani da shi a gobe kiyama kuma ilimi na rayuwa kyawunsa baya bayyana sai in ya haɗu da ilimi wanda yake na addini amma matukar bai haɗu ba da ilimi wanda yake na addini to ba shi da wani kyawu ma'ana kyawun shi takaitacce ne to don haka so iya abin da suka sani shine rayuwar duniya kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa ya alamu na zahiran min alhayati duniya iya abin da yake bayyana na rayuwar duniya shi kadai ne suka sani amma abin da ya shafi lahira wato maraukana ne za mu tashi aya ta gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala allah tabaaraka wa ta'ala alam tara ila rabbika kayfa madda dhil ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء قبورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا wato ubangiji ta'ala na faɗa alam tara ila rabbika kaifa maddabbin ubangiji ta'ala ya ce shin baka ga yadda ubangijinka wato ya mika inuwa wato daga hudowa alfajir zuwa hudowar rana a nan ubangiji ta'ala yana nuna ma manzansa wato wata aya daga cikin ayoyinsa wanda ta kai matuka a wajen mamaki wanda al'ajabin bai takaita ba a kan shi mu ake ba al'ajabi game da wannan aya ta ubangiji subhanahu wata'ala shine meke inuwa me ake nihi da meka inuwa dukkan sassanin duniya gaba daya zaka gani kudu da arewa gabas da yamma ko ina inuwa ce wannan inuwa ko wadda take mekakka tana kasancewa daga ketowar alfijir idan gari ya dau haske har zuwa hudowar rana zaka ga ko ina inuwa ce an gane ku shine ma'ana alamtara ila rabbika kaifa madda yace shin baka ga bayan da ubangijinka wato ya miƙe inuwa shine daga hudowar alfijir zuwa hudowar rana irin wannan yanayi shine yanayi na aljanna kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa zillin mamdud wato da inuwa wadda take abar miƙewa wadda ba maganar rana inuwa ce kawai wadda take gata dindindin to shine yace alam tara ila rabbika shin baka ga bayan da ubangijinka kai kamar da zilla yaya ya miƙe inuwa shine daga hudowar alfijir wato zuwa hudowar rana me yasa saboda kasancewar inuwa ta bayan alfijir zuwa hudowar rana inuwa ce wadda babu rana tare da ita kamar yadda inuwar aljanna haka take shine sai yace walau sha'a da ja'alahu sakina da Allah ya so ya ga dama wannan inuwa mai kakka da Ubangiji ta'ala ya sanya ta ta zamanto dawwamamma har zuwa kiyama inda Allah ya ga dama wannan inuwa ta bayan ketowa alfishir zuwa hudowar rana da Allah ya ga dama da ya maida ta dindindin ba maganar rana ta hudu balantana ta shafe wannan inuwa shine ubangiji ta'ala ya ce kuma ja'alna shamsa alaihi dalila wato sannan sai muka mai da rana wato ta zamanto dalilan wato dalili ne alaihi akan sani kewa an gane ko in ba da rana ba ba za a san da inuwa ba saboda in rana ta hudu a lokacin nan duk wani abu da ka sani wanda yake doron ƙasa in dai abu ne wanda yake shaksi ma'ana yana da jiki kamar gini ko icce ko dan adam ko mai ne to za ka ga ya ba da inuwa kenan rana ta zamanto ita ce dalili akan sanin inuwa in ba dan rana ba to da ba a sani inuwa ba kamar yadda in ba dan haske ba wato ai ba za a san duhu ba to don haka hikima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala duk wani abu da ka sani to akan sane shi a gane shi game da abin da yake yake shiyance shi komai akan gane shi in ka hada shi da kishiyar shi kamar yadda larabawa suke fada bi ziddiha ta tabayyanu al-ashiyaw duk wasu abubuwa kenan a sababin hada su da kishiyar su wato suke bayyana to dan haka shine anan ubangiji ta'ala yace thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila yace sannan sai muka maida wato rana ta zamanto dalili ita ce ma'ana jagora alaihi akan sanin inuwa kenan in ba dan rana ba da ba a san inuwa ba kamar yadda in ba dan haske ba wato da ba a san wato duhu ba kamar yadda in ba dan rashin lafiya to ba za a san koshin lafiya ba in ba dan talauci ba ba za a san wadata ba to haka komai sai ka hada shi da kishiyar shi sannan za ka iya gane shi ka fahimce shi to don haka ita wannan inuwa ta safe larabawa suke kiranta azil me yasa saboda kasancewar rana da zaran ta hudu ita ce take bayyana waɗannan inuwoyi inuwa kwata lokacin yamma sai su kiraye ta alfai me yasa saboda inuwa in rana ta hudu yamma take amma idan rana ta koma yamma kuma inuwa sai ta dawo gabas kenan dawowar da ta yi shine sai suka ba ta sunan alfai ma'ana min fa'a ya fi ufayana shine ubangiji ta'ala ya ce alam tara ila rabbika shin baka ga yanda ubangijinka kaifa madabbin wato yanda ya meke inuwa shine daga hudowa alfijir zuwa hudowar rana ga ta inuwa ce bai kakka sai ya ce walau sha'a da ubangiji ta'ala ya su ya ga dama da ja'alahu sakinan da ya mai da wannan inuwa ta bayan asuba zuwa hudowar rana da ya mai da ta madawwamiya in ko ya maida ta ta zamanto dindindin har zuwa kiyama to babu wanda ya isa ya zo da rana kamar yadda ya faɗa kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyama man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bi dhiya ce da su ku bani labari in ubangijin ku ya maida muku dare ya zama dindindin har zuwa zuwa kiyama to wana wana ubangiji ne wanda kuke bauta masa wanda ya isa ya zo muku da haske haka ya ce kula a ra'aitun in ji alallahu alaikum na hara sarma da ila yau mil kiyama man ilahun gairun lahi ya ci kun bilailin taskuru na ce da su ku bani labari idan ubangiji ya maida muku wato yini ya zamanto dindindin har zuwa kiyama wani abun bauta ne ba Allah ba wanda ya isa ya zo muku da dare wanda za ku samu nutsuwa ku huta a cikin shi to haka ita wannan inuwa inda Allah ya ga dama da ya maida ta ta zaman to madawwamiya har zuwa kiyama idan ya maida ta kuma babu wanda ya sai zo da hasken rana kaga wannan wato aya ce daga cikin ayoyin da suke nuna kadaita ta ubangiji subhanahu wata'ala cewa shi yake tafiyar da komai wato tsakanin sammai bakwai da kasai bakwai sai ya ce sun makabadunahu ilaina kabdan yasira sannan mu muke jimke wannan inuwa zuwa gare mu jimkewa wadda take sannu sannu ba tare da ka tantance wannan inuwa ta bayan asuba zuwa hudowar rana kai tsaye sai ka gaba ita rana ta dullo ba tare da ka tantance ba shine yace fun makabarunahu ilaina sannan mu ne muke jimke wannan inuwar zuwa gare mu kabran yasira wato jimgewa wadda take sannu-sannu ubangiji ta'ala shi yake janye ta yake janye ta kai tsaye sai kaga rana ta hudu in rana ta hudu wannan inuwa kuma babu ita sai dai duk wani abu wanda yake tsaye a doron kasa za ka ga kuma ya ba da inuwa ta shi ta musamman a sababin hudowar rana wannan ma aya ce daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wata'ala wanda ke nuna kadaitarsa janye wannan inuwa sannu-sannu ba tare da mun tantance sai mu ga babu ita sai ya ce wa huwa allazi ja'ala lakum al-layla libasan shine dai ubangijin da ya maida muku dare libasan wato matsayin sutura ne an gane ko kamar yadda kake sanya tufafi ya suturce jikinka to haka dare ubangiji ta'ala ya maida shi matsayin sutura ne ga 'ya'yan adam so da yawa tufafin da ba za ka iya sanyawa ba da rana a cikin dare za ka iya sawa abubuwan da yanzu misali wani ko misali ba za ka iya zama a kan titi ka ci abinci amma in duhun dare ya zo za ka iya zama ka ci abubuwa da dama wanda ba za ka iya yin su a cikin yini to a cikin dare mutum yana yi wannan ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala ya maida mana dare matsayin sutura ne gare mu shine yace wa huwa allazi ja'ala lakumul laila libasan shine ubangijin da ya maida muku dare libasan wato ya zame muku sutura sai yake cewa wannan masu batan kuma ya maida muku bacci hutu ne ga gangan jikinku wannan bacci da muke Allah ya halicce shi ya maida shi a matsayin hutu ne domin ga gangan jikinmu ma'ana dan gangan jikinmu ya huta lafazin subatan an ciro shi ne daga asabt idan aka ce asabtu shine alkafa ma'ana yankewa don haka idan mutum ya yi bacci dukkan wasu abubuwa aikace-aikacensa da duk wani motsi na jikinsa ya riga ya yanki don haka kenan mai bacci ake kiran shi masbut ma'ana domin duk wani motsi da duk wani kai kawo nashi wato ya yanki don haka ita ranar asabar ake kiranta asabt an gane ko asabt kenan rana ce ta tsaye da aikace-aikace kamar yadda Allah ya sunanta ma Yahudawa ya farlanta musu girmama ranar Asabar ma'ana su wahinta game da duk wani aikace-aikace su tsaya su kaɗai ta su a cikin ibada sai suka ƙi bin umarninsa shi yasa ake kiranta asabt ma'ana kenan yankewa ma'ana rana ta yanke duk wasu aikace-aikace amma su Yahudawa su ne Allah ya farlanta ma girmama ranar Asabar amma suka ƙi girmamawa. ubangiji ta'ala ya la'ance su ya mai da su birrai da alabi kamar yadda ya kisanta mana walaqad alimtum allazina atadaw minkum fi sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasi to shine anan yace wannan masubata ubangiji ta'ala shine ya maida muku bacci ya zamanto hutu ne ga gangan jikin wanda mun yi bayani a baya barci shi ma ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala da ya jaddada mana in ba dan Allah ya mana wannan ni'ima to bayan da za a yi ƴaƴan adam wato su kai labari domin duk wanda barcinsa yayi karanci to wannan rashin lafiya ce lalle ba a buƙatar yayi yawa yawa wanda ya wuce iyaka to amma karancin shi hallo matsala ce da haka kenan ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala shine bacci da muke domin gangan jikin mu ya huta shine yace wannan masubatan wato shine ubangijin da ya sanya maida muku bacci subatan hutu ne ga gangan jikin ku sai yace wa ja'ala an-nahara nushura kuma shine ubangijin da ya maida yini ya zamanto lokaci ne na watsuwa domin neman abinci gane ko lokaci ne wanda za ku watsu a ban ƙasa kowa ya tafi kan masana'antar shi kamar yadda can cikin suratul suratul naba yake cewa wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasan wa ja'alna an-nahara wannan ma'asha shine yace wa ja'alna nawmakum subata mun maida baccin ku ya zaman hutu ne ga gangan jikin sai yace wa ja'alna al-layla libasan dare mun maida shi sutura ne gare ku sai ce waje annan na harama a shayi ne kuma mun maida shi lokaci ne na neman abinci shi ne ce waje alan nahara shi ne ubangijin da ya maida muku yini mushura wato lokaci ne na watsuwa a ban ƙasa domin neman abinci shi ma wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa huwa allazi arsala riyaha shine dai ubangijin da ya aiko iska bushiran baina ya dai rahmati ko kuma ke aiko iska bushiran baina ya dai rahmati tana mai ba da albashir gabanin saukar rahamarsa an gane ku ma'ana idan girgije ya haɗu kafin ruwa ya sauka ubangiji ta'ala yakan aiko iska wannan iska matsayin albishir ce take badawa cewa rahamar allah na nan tafi shine ruwan sama kowa ya tattara kayansa sai ce wa an zalna minas sama'i ma'an ƙahura ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka saukar da ruwa wanda yake mai matukar tsarki daga sama ruwan da shi mai tsarki ne a karan kansa kuma mai tsarkakewa ne domin sai ya ce linuhuyiya bihi ballatan maita wato don mu rayar da gari wanda yake matacce bihi da wannan ruwan da muka saukar wa nusuqiyahu mimma khalaqana an'ama kuma don mu shayar da an'aman wato sune halittu mimma an'aman dabobi mimma khalaqana daga cikin abin da muka halitta wa anasiya kasira ubangiji ta'ala yace kuma don mu shayar da mutantani waɗanda suke masu yawa kaga ruwan da Allah yake saukarwa daga sama Allah yana rayar da ƙasa bayan mutuwarta wato da wannan ruwa da yake saukarwa domin me ake nihi da mutuwar ƙasa shine bushewarta a lokacin rani ka fita daji zaka ga daji a mace yake a bushe yake to amma da zaran Allah ya saukar da ruwa zaka ga daji ya dau tsanwa wannan shine rayuwar da ubangiji subhanahu wata'ala yake masa to wannan ruwa da Allah ya saukar kuma shine ruwan da Allah yake zaunar da shi a cikin ƙasa idan ya zaunar da shi ta hanyar wannan ruwa dabobi za su ringa sha sannan kuma mutane za su ringa sha kamar yadda ya ce a nan linuhu ya bihi ballatan maita wato don mu rayar da gari wanda yake matacce da wannan ruwa a sababin wannan ruwa da muka saukar wa nusuqiyahu mimma khalaqana an'ama kuma mu shayar da dabobi mimma khalaqana daga cikin abin da muka halitta wa anasiya kasira wato da mutantani masu yawa lafazin wa anasiya jam'i ne na insi idan aka ce insiyun shine kenan dan adam anasi kenan mutane shi ne ya ce wa anasi ya katira wato da mutane waɗanda suke masu yawa to don haka ruwan da ake sha asalin shi daga sama yake sauka in ya sauka daga sama allah yake nutsar da shi a cikin ƙasa sannan kuma wannan ruwa shine in ma ya zamanto ido yana bulbulowa da kanshi ko kuma a yi rijiya a janyo wannan ruwa wani kuma ya zamanto a cikin tabaku kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa yake cewa wa an zalina minas sama'i ma'an bi kadar fa askanna fil ard wa inna ala zahabin bihi laqadiru ubangiji ta'ala yake cewa mu ne muka saukar da ruwa daga girgi daga sama bi kadarin wato da gwalgwado sai ya ce fa askanna fil ard kuma mu ne muka zaunar da shi a cikin ƙasa kenan da ya zaunar da shi a cikin ƙasa don mutane da dabobi su sha sai ce wa inna ala zahabin bihi da qadirun ubangiji ta'ala ce lalle mu a bisa tafiyar da shi wato masu iko haka a can cikin suratul hijr yake cewa yake cewa wa arsalna riyaha lawaqiha fa arsalna riyaha lawaqiha wa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakum wa ma antum lahu bikhazinin shine ya ce mu ne muke aiko da iska mai buga ma itace kilini ma'ana iska ce Allah yake turowa sai ta ɗau wani abu daga jikin namijin icce sai ta kai ta ɗora akan ta matar itaciya sai kaga ta matar itaciya ta tafi yaya shine sai ya ce wa an zanna minas sama'i ma'an kuma mu ne muka saukar da ruwa daga cikin girgije fa asqaina kum muka shayar da mushi sai ce wa ma an tuna kuke kazine ba ku bane da wayanku da dabarar ku kuke taskance wannan ruwa ubangiji ta'ala shine yake taskance shi a cikin ƙasa shine anan yace linuhu ya bihi ballatan maita dan murayar da gari matacce da wannan ruwa da muka saukar wa nusqiyahu kuma mu shayar da shi an'aman wato dabobi wa anasi ya kasira da mutantani masu yawa mimma khalaqana daga cikin abin da muka halitta ubangiji ta'ala sai ce wa laqad sarrafnahu bainahum wato mu ne muke juyar da wannan ruwa tsakankanin su yau a wannan gari gobe a wannan gari wannan hikima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala shine yake juyar da shi yau idan aka yi anan gobe a yi anan jibi a yi anan ubangiji ta'ala shine yake karkasa shi kamar yadda abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda yake cewa babu wata shekara an gane ko babu wata shekara wadda ta fi wata shekara yawan ruwa ya ce sanadiyar ubangiji ta'ala shine yake juyar da ruwan a cikin ƙasa wasu malamai suka ce idan kun kangare masa kun saba masa ubangiji ta'ala sai ya juya ruwan ya kai shi wani wuri shine anan yace wala qad sarrafnahu bainahum yace lalle mu ne muke juyar da ruwan bainahum tsakankanin su kenan daga wannan gari zuwa wannan gari in kun saba masa kuma ya kai ruwan dokar daji ya zubar da shi liyar zakaru ubangiji ta'ala ya ce don bayi nasu wa azutu su gane girma na su gane kudurata fa'a ba aksarun nasu ubangiji ta'ala ya ce mafi yawan mutane sun ki illa kufura wato face butulci kawai sai dai butulci sun ki su gode ma ubangijinsu akan ni'imomin da ya jaddada musu illa kufura sai dai butulci kawai kaga ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya zama wajibi a gode masa to amma mafi yawan mutane sun ki su gode ma ubangijin su akan wannan ni'ima illa kufura sai dai hutunci kawai game da wannan ni'ima hadisi na cikin sahihu muslim ko kuma mu ce yana cikin sahihai bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda Zaid ibn Khalid al-Juhani Allah ya kara masa yadda ke fada wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallar asuba a Hudaybiya Hudaybiya daji ne wanda yake tsakanin Makka da Madina amma ya fi kusa da Makka wannan sallah ta asuba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi a Hudaybiya bayan an kwana ana ruwa ne an kwana ana ruwa da lokacin asuba yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallar asuba da jama'a ana gama sallar asuba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya waiwayo ya fuskanci jama'a sai ya ce da su hal tadruna ma za qala rabbukum shin ko kun san abin da ubangijin ku ya faɗa sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzansa su ne mafi sani manzon Allah sai ya ce da su ubangiji ta'ala ya faɗa asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir wato bayina daga cikin bayina wato wasu sun waye gari akwai mai imani da ni kuma akwai mai kafirce mu ubangiji ta'ala sai ce fa amma man qala mudirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa zalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab duk wanda yace an mana ruwa da fadula ta ubangiji da kyautarsa da jin kansa to wannan shine mai imani da ni kuma shine mai kafirce ma tauraro sai ce wa amma man qala mudirna bi nau'i kaza wa kaza fa zalika kafirun bi mu'minun bil kawkab amma duk wanda zai faɗa ya ce an mana ruwa da tauraro kaza ubangiji ta'ala ya ce wannan shine mai kafirce mu kuma shine mai imani da tauraro kamar misali waɗanda za su ringa faɗa cewa tauraro kaza ya kama a yanzu za ka ga ruwa kamar yadda ake faɗa cewa ut ya kama yanzu ruwa zai zo an maida ut a matsayin cewa sababi ne na saukar ruwa in ka maida shi sababi ne na saukar ruwa to wannan ka ce ma ni'ima ta ubangiji subhanahu wata'ala in kwa ka ɗauki cewa ut in shi yake zauwa da ruwa to wannan kafirci ne wanda yake babba kenan mu gane kamar yadda za ka ga waɗanda suke masu bige-bige suna cewa wani tauraro ya kama wai mai suna jabaha wai tauraron jabaha in ya kama wai ruwa yake kece ruwa yake sauka a wannan lokaci to wannan kafirci ne butulci ne da ubangiji subhanahu wata'ala kenan duk wanda ya dauki wannan tauraro ko ya dauki matsayin watan ut shine sababi na saukar ruwa to wannan butulci ne ya butulce ma ubangiji amma in ka ɗauki wannan tauraro ko wannan wata shi yake zauwa da ruwa wannan kuma kafirci ne wanda yake babba iya abin da za ka yi a nan za ka iya faɗa watan ut zamani ne wanda yake na saukar ruwa lokaci ne na saukar ruwa amma utkin ba shi bane sababin zauwa da ruwa ubangiji ta'ala da hikimarsa in ya ga dama utkin yana kamawa sai ya tsaye da ruwan gaba ɗaya so nawa aka yi haka ana ganin cewa in ya kama ruwa zai sauka sai ka ga a cikin wani watan ruwan da aka yi ruwan da aka yi a cikin watan hutu kenan kar mu ɗauki wani tauraro ko wani wata akan cewa shine sababi na zawa da ruwa ko kuma shi yake zawa da ruwa wannan duka kafirci sai dai mu ɗauki cewa zamani ne wanda yake na saukar ruwa lokaci ne wanda yake na saukar ruwa shi ne anan ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya ce an mana ruwa da kyautar ubangiji da jin kansa ya ce wannan shine mai imani da ni shine mai kafirce ma tauraro don haka abin da aka sunanta mana in aka yi ruwa yaya ne ma sai mu ce alhamdulillah Allah ya mana kyauta Allah ya mana jin kai shi an mana ruwa da kyautar Allah da jin kai shi haka ake bukatar mu faɗa wannan shine godiya ga ni'ima ta ubangiji subhanahu wata'ala sannan kuma shine kafirce ma tauraro amma duk wanda ya ce an masa an musu ruwa a sababin tauraro kaza ya kama ko wata kaza ya kama to wannan shine mai butulce ma ubangiji subhanahu wata'ala kuma shine mai imani da tauraro to shine anan ubangiji ta'ala ya ce fa aba aktsarun nasi mafi yawan jama'a sun ki su gode ma ubangijin su akan wannan ni'ima illa kufura sai dai mutunci kawai Allah ya saukar da ruwan shi sai a danganta ma wani tauraro ko wani wata a ce shine sababin saukar ruwa ubangiji ta'ala ya ce walau shi ina ya ce da mun so laba'athna fi kulli qaryatin nadira yace lalle ne da mun aika da mai gargadi a cikin kowace alkarya ma'ana inda Allah ya so ya ga dama da kowace ƙauye Allah sai ya turo mata da manzo na musamman domin ya gargaɗe su to don haka ubangiji subhanahu wata'ala dan matsayin manzon shi ya ɗaukaka ya fi kowa a wajensa a ranar kiyama sai Allah ya haɗa alkaryu gaba ɗaya ya haɗa duniya gaba ɗaya ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shine manzo har zuwa kiyama Allah ya dora masa dukkan wannan nauyi don ya ɗau haƙuri ya jimre kuma matsayin shi da darajar shi ta ɗaukaka a wurin ubangijinsa shi ne ya ce walau shi ina inda mun so mun ga dama laba'atuna fi kulli qaryatin nadira da kowace alƙarya ubangiji ta'ala ya ce da mun tura mata manzo wanda yake mai gargadi domin ya gargade su kina Allah bai so haka ba mi ya so ya so darajar manzon shi ta ɗaukaka ya kere kowa a ranar kiyama don haka Allah sai ya dunkule duniya gaba ɗaya ya mika masa a matsayin cewa shine manzo daga ran da aka aiko shi har zuwa kiyama dan ya dau hakuri daukan hakuri ko shine yake daukaka matsayin bawa a wajen ubangijinsa sai ya ce fala tudil kafirina kada kama kafirai da'a game da abin da suke kiranka na cewa kai musu rufa rufa ma'ana a hada kai kai kada ka aibanta wato gumakansu su ma kada su aibanta ubangijin da ya aiko ka haka suka so wa dulau tudhinu wa yudhinu abinda ake cewa mudahana kana ganin gaskiya sai ka rufe ta dan a zauna lafiya kuma ka san ƙarya ce wannan sai ka kauda kai ka manta dan a zauna lafiya to wannan ita ce mudahana mudahana haramun ce baya halatta mumini baya mudahana iya abin da yake shine mudara mudara ma'ana mutum wanda yake mai cutarwa sai ka ringa kyautata masa ne dan dai a zauna lafiya amma na ka ga gaskiya ka rufe ko ka ga rashin gaskiya ka kau da kai ka kyale to wannan shine mudahana wanda baya halatta to shine su kafirai iya abin da suka so da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu mudahana ya musu da'a ma'ana kada ya aibanta gumakansu shi ne ubangiji ta'ala ce falatu lil kafirina kada kama kafirai da'a an gane ko a kan abin da suka nema na cewa a rufe gaskiya ma'ana a yi rufa rufa domin a tafi tare wa shahidukum bihi jihadan kabira ubangiji ta'ala ya ce ka yaƙe su da wannan alkur'ani yaƙi wanda yake mai girma ubangiji ta'ala ya ce ka yaƙe su ba da riba rana kamar yadda ya faɗa ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim shine anan yace wa jahiduhum ka yaƙe su bihi da wannan alƙur'ani jihadar kabira wato jihadi wanda yake mai girma sai ce wa huwa allazi marajal bahrain shine dai ubangijin da ya aiko wato teku guda biyu lafazin maraja na ɗaukan ma'anar khalaqa kuma yana ɗaukan ma'anar arsala in ma ka ce wa huwa allazi marajal bahrain shine ubangijin da ya gauraya teku biyu a idan mai gani kamar yadda yace marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan a ganin ido zaka ga cewa a hada suke alhali ko ba a hada suke tsakanin su akwai wani shamaki da ubangiji ta ala ya sanya shine yace wa huwa allazi shine ubangijin da marajal bahrain ya gauraya teku guda biyu a idan mai kallo haza azubun furatun ya ce ɗayan ubangiji ta'ala ya ce haza wannan kogin ɗaya azubun furatun wato kogi ne wanda yake mai daɗin sha an gane ko tacicce furatun wanda yake mai daɗin sha sai ce wa haza milhun ujaj wannan ɗayan shi kuma wato manda ne wanda yake mai tsananin ɗaci tekuna ne guda biyu ɗaya ruwansa ruwa ne wanda yake tacicce mai daɗi ɗaya kuma ruwa ne wanda yake na manda wanda yake kuma mai tsananin ɗaci amma ubangiji ta'ala ya gauraya su a idan mai kallo sai ya ce waje alabai na kuma ubangiji ta'ala ya sanya tsakankaninsu barzakan wani shamaki wa hijiran wato da tsari mahajuran wanda yake abin tsarewa Allah ya sanya wani shamaki tsakankaninsu wanda ba sa gaurayuwa da juna shi ne ce baina kuma barzakun tsakankaninsu akwai wani shamaki la ya bigiya ne ba sa ketare juna wannan ya hadu da wannan teku ne guda biyu kuma a hada suke shi ne majima'ul bahrai mahadar teku guda biyu inda Allah ya kisanta mana a cikin surat wanda Allah ya kisanta mana a cikin suratul kahf inda annabi Musa ya haɗu da annabin Allah shine Khadir alaihi salam shine yace baina kuma barzakhun shine zaka ji malamai suna cewa kogin Farisa ne da Rum da sauransu zaka ji suna fada shi dai Allah ya fada teku ne guda biyu amma junan su ba sa haduwa da juna wannan kuma a idan mai kallo zaka ga cewa a hada suke alhali ubangiji ta'ala ya sanya wani shamaki tsakankaninsu waɗanda ba sa haduwa da juna wanda kuma aya ce daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ce wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i bashara shine dai ubangijin da ya halicci dan adam min al-ma'i wato daga ruwa shine ruwa na mani kamar yadda yace fali yanzu lil insani mimma khuliq khuliqa mimma indafik yakhruju min bayni sulbi wat tara'if shine yace wa huwa allazi shine ubangijin da khalaqa ya halicci basharan wato jinsi na dan adam min alma'i daga ruwa ma'ana ƴaƴan adam Allah ya halicce mu ne daga ruwa wanda yake na mani amma shi mahaifinmu na farko adam ubangiji ta'ala ya halicce shi ne daga laka kamar yadda ya kissanta mana kamar yadda ya ce hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فجعله da Allah ya halicci dan adam wato daga ruwa wanda yake na maniyi sai ya maida shi nasaban wato ma'abucin danganta an gane ko ma'abucin danganta yana da asali kuma yana da reshi kuma yana da hawashi kaga danganta kana da asali menene asalin ka uwa da uba sannan kana da reshe menene reshinka sune ƴaƴa da jikoki kana da hawashi menene hawashi sune danginka yayyinka da kanninka da wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da wanda uba ya haɗa ku da wanda uwa ta haɗa da waɗanda ƴaƴan wan ƴan ɗan uwan mahaifi da waɗanda suke ƴaƴan ƴan uwan mahaifiya to waɗannan dukansu ana kiransu hawashi kenan Allah ya mai da ɗan adam ma'abucin danganta ne ga uwa ga uba ga ƴaƴa ga jikoki ga yayyu ga kanni ko ina aka yi kenan dangin kare sai ce wasihira kuma ya maida shi ma'abucin sarkunta ne wanda ita ma sarkunta kamar kusan danganta ce Allah ya haramta wasu daga cikin mata a sababin sarkunta kamar yadda bakwai Allah ya haramta akan haka can a cikin fadarsa mata alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhur wannan bakwai Allah ya haramta su a sababin danganta an gane ku sai ya ce wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-raba'a wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakaltum bihin fa in lam takunu dakaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum to shi ne anan ya ce wasihira kuma ya maida shi ma'abucin sarkunta kaga misali mahaifiyar matarka haramun ɗinka ce domin matsayin uwa ce kamar yanda misali matar ɗanka kaga ita ma matsayin sarauko ka ce ita ma haramun ce waɗannan duka ubangiji ta'ala ya haramtar da su a ɓangaren abin da ya shahi sarkunta shine yace fa ja'alahu ya maida shi nasaban ma'abucin danganta wa sihira wato da sarkunta wa kana rabbuka kadira ubangijinka ya zamanto mai iko ne akan kowa da komai babu abin da ke gagararsa sai yace wa ya'buduna min dunillahi wato mushrikai suna bauta ma wani ba Allah ba ma la yanfa'uhum abinda bai isa ba ya amfanar da su da wani abu in har sun bauta masa wala ya durruhum kuma bai isa ba ya cutar da su in har ba su bauta masa ba sai ce wa kanar kafiru lalle kafiri ya kasance zahiran mai taimaka ma shaidani ne a larabihi a bisa saba ma ubangijinsa waɗannan ayoyi da suka gabata dalilai ne Allah yake nuna mana waɗanda suke tabbatar mana cewa shi kaɗai ya cancanta a bauta masa na daga cikin dalilan yadda Allah ya miƙa wannan inuwa wannan inuwa da Allah yake miƙe ta daga bayan hudowa alfijir zuwa hudowa rana aya ce mai zaman kanta wadda ta isa ta tabbatar mana cewa Allah Allah da ya miƙe wannan inuwa shi kaɗai ya cancanta a bauta masa haka dare da Allah ya maida shi sutura ne gare mu bacci Allah ya maida shi matsayin hutu ne ga gangan jikinmu lokacin yini Allah ya maida shi lokaci ne wanda za mu wasu a ban ƙasa domin mu nemi abinci gaba ɗaya waɗannan ayoyi ne waɗanda suke nuna kaɗaitar Allah iska da Allah yake aikowa gabanin saukar girgije ita ma aya ce mai zaman kanta ruwan da Allah ke saukarwa daga sama ya zaunar da shi a cikin ƙasa domin ya shayar da bayansa da dabobi shi ma aya ce mai zaman kanta shi ne a nan kuma hannu ya nuna mana na daga cikin ayoyinsa wato teku guda biyu da ya gauraya tsakankaninsu a idan mai gani tare da cewa kuma tsakaninsu wato akwai wani shamaki wanda junansu baya haduwa da juna ɗaya mai daɗin ɗanɗano ne ɗaya kuma mai ɗaci ne saboda tsananin manda wannan ita ma aya ce mai zaman kanta kuma ga ya dan adam Allah ya halicce shi ne daga ruwa shine dugon mani akwai hikima ta ubangiji subhanahu wataala halittar dan adam daga dugon mani kuma da ya halicce shi sai ya maida shi ma'abucin danganta da sarkunta to amma tare da cewa dukkan waɗannan ayoyi ba su yi amfani ba gare su shine Allah ya ce wa ya'buduna min dunillahi mushrikai na bauta ma wani min dunillahi ba Allah ba ma la yanfa'uhum abinda bai isa ba ya amfanar da su in har sun bauta masa wala yadurruhum kuma bai isa ba ya cutar da su in har ba su bauta masa ba kaga kenan ba kowa yake cancantar a bauta masa sai wanda amfani da cutarwa ke hannunsa janyo amfani abu ne wanda ke hannun Allah babu wanda ya isa ya janyo ma kansa amfani daidai da misuka da zarra balantana ya janyo ma wani sai idan Allah ya so haka ba wanda ya isa ya yaye ma kansa wani kunci ko wani tsanani balantana ya yaye ma wani face ubangiji subhanahu wata'ala da haka yace wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir shine yace wa ya'buduna min dunillahi suna bauta ma wani ba Allah ba ma la yanfa'uhum abinda baya amfanar da su in har sun bauta masa wala yadurru kuma bai isa bai cutar da su in har ba su bauta masa ba sai ce wa kanal kafiru lalle kafiri ya kasance zahiran bai taimaka ma shaidani ne ala rabbihi akan saba ma ubangijinsa in ba dan kafiri na bauta ma kuma kaya za a yi wannan ma'ana kafirai bautar da suke ma gumaka taimaka ma shaidani ne suke akan saba ma ubangiji shi ya kawata musu bauta ma wani Allah in har sun bauta ma wani Allah to sun taimaka ma shaidani akan cin ma burinsa shine kan gare ma ubangiji subhanahu wataala shine yace wa kana kafiru kafiri ya zamanto zahiran mai taimaka ma shaidani ne ala rabbihi akan saba ma ubangijinsa ma'ana game da bautar gumaka da yake sai ya ce wa ma arsalnaka ubangiji ta'ala ya ce ba mu aiko ka ba illa mu bashiran wato face sai kana mai ba da albishir da gidan aljanna ga duk wanda ya gaskata ka a matsayin manzo ya karbi sakon da ka zo da shi wa naziran kuma kana mai gargadi da gidan wuta ga duk wanda ya kangare maka ya kangare ma ubangijin da ya aiko ka wannan Allah yana nuna mana matsayin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wannan abubuwa biyu da Allah ya hada masa ba da albishir wato da gargadi game da gidan wuta shine iya aikinsa amma tirsasa mutum cewa dole sai ya yi imani abu ne wanda ke hannun Allah shine yace wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba illa mubashiran face sai kana mai bada albishir da gidan aljanna ga duk wanda ya gaskata ka wa naziran kuma kana mai gargadi da gidan wuta ga duk wanda ya saba maka kul ma as'alukum alaihi min ajr ce da su ni ban tambaye ku wani lada alaihi akan isar da sakon ubangiji na balantana ku ce abin da ya hana ku karbi kiran da nazo da shi shine roƙon wani abu a hannunku saboda wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke hana menihin fahimtar gaskiya ya fahimci gaskiya shine yace kul ma as'alukum alaihi min ajr ce da su ni ban tambaye ku ba wani lada alaihi akan isar da sakon ubangiji na balantana ku ce ga illar da ta hana ku karbi kiran da nazo da shi sai ya ce illa man sha'a an yattakiza ila rabbihi sabila sai dai ku san da cewa duk wanda ya so wato ya riki tafarki ila rabbihi zuwa ga ubangijin sai ce ni ba zan hana shi ba wanda yake so a raɗin kanshi to ya ciyar da dukiyar shi saboda Allah amma ni dai a karan kaina ni ban nema ba cewa ku bani akan wannan sako da Allah ya dora mun cewa in isar muku yace ban ne ban roke ku ba wani lada kul ma as'alukum alaihi min ajr ce da su ni ban tambaye ku ba wani lada alaihi akan isar da sakon ubangiji na illa man sha'a wannan istisna ne mun kafi ai lakin man sha'a sanadai wanda ya so daga cikin ku an yattakhiza ila rabbihi sabila ya riki tafarki zuwa ga ubangijinsa ta hanyar ciyar da dukiya ni ba zan hana shi ba sai ce wa tawakkal alal hayy allazi la yamut ka dogara ga ubangiji rayayye wanda baya mutuwa alhayyu suna ne daga cikin sunayen ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana shine rayayye rayuwa wadda ta kai matuka wadda ba ta da farko wadda ba ta da karshe wadda kuma mutuwa ba ta riskarta rayuwarmu tana da farko tana da ƙarshe kuma rayuwa ce ta wayayya mutuwa na riskarta to amma rayuwar ubangiji subhanahu wata'ala rayuwa ce ta haƙiƙa wadda ba ta da farko ba ta da ƙarshe kuma mutuwa ba ta riskarta kuma gengedi ma baya kama ubangiji subhanahu wata'ala la ta'khudhu sinatun wala nawm amma rayuwar mu akwai gengedi akwai barci kuma tana da farko tana da ƙarshe kuma mutuwa na riskarta shine yace wa tawakkal ka dogara alal hayyi ga rayayyen sarki allazi la yamut wanda baya mutuwa wa sabbihi bihamdi wato kuma kai tasbihi da yabansa in ka ce subhanallahi ka ce wa bihamdihi ko kuma wa sabbihi bihamdihi kai sallah kana mai gode masa akan ni'imomin da ya jaddada maka sai ce wa kafa bihi bi zunubi ibadihi khabira ubangiji ta'ala ya isa masani game da laifukan bayansa babu wanda zai ba shi labari ma'ana ya isa masani game da laifukan bayansa ya san kowa kuma ya san duk abin da wato bayansa suka shauka babu abin da ke koyuwa gare shi daidai da misika da zarra da duk abin da bayi suka aikata na alkhairi ko na sharri wa man ya'mal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara shine yace wa kafa bihi ubangiji ta'ala ya isa khabiran masani bi zunubi ibadihi game da laifukan bayansa babu abin da ke koyuwa gare shi sai ya ce allazi khalaqa samawati wal arda shine ubangijin da ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai wa ma bainahuma da abin da ke tsakankanin su fi sittati ayyamin a cikin kwanuka shida farko wato lahadi karshe juma'a mastawa alal arshi sannan sai ya tabbata akan al'arshinsa an gane ko sannan ya ɗaukaka akan al'arshinsa sai ce ar-rahman wato shine ubangiji wanda yake mai gamammiyar rahama wanda ta hada mumini ta hada kafiri a nan duniya sai ce fasa bihi khalira wato ka tambayi masani bihi wato game da shi wane ne masanin shine ubangiji subhanahu wataala idan aka ce khabir shine kwararre kenan wanda ya san komai ciki da bai shine yace fas'al bihi wato ka tambayi kabiran wato masani bihi wato game da shi shine ubangiji subhanahu wata'ala shine zai baka labari ma'ana kada ka tambayi kowa ka tambayi ubangiji shine zai baka labari game da shi ya nuna maka yadda yake kenan ta wace hanya zaka tambaya shine ta hanyar alkur'ani da sunna ta nan zaka san wane ne ubangijinka menene sifofinsa menene yake so menene baya so da ya ce allazi khalaqa samawati wal arda shine ubangijin da ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai wa ma bainahuma da abin da ke tsakankanin su na halittu fi sittati ayyamin a cikin kwanuka shida farko lahadi karshe juma'a domin a ranar juma'a Allah ya gama halitta bayan la'asar aka halicci annabi adam alaihi salam shine karshen halitta shine yahudawa da Allah ya bada labarin cewa ya halicci halittu a cikin kwanuka shida shine sai suka ce to a ranar asabar ai hutawa idan haka su ma suka zaɓi ranar asabar cewa ita ce ranar hutunsu ubangiji ta ala ya maida musu martani wa laqad khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub ubangiji ta ala ya ce tabbas mun halicci sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakankanin su na halittu a cikin kwanuka shida farko lahadi karshe juma'a sai ya ce wa ma massana min lughub ya ce babu wata halitta wato babu wata gajiya da ta shafe mu ya ce balantana da za mu huta babu wata gajiya da ta shafe mu balantana da za mu huta to shi ne a nan ya ce wa ma baina kuma da abin da ke tsakankaninsu na halittu fi sittati ayyamin a cikin kwanuka shida sun mastawa alal arsh sannan sai ya ɗaukaka akan al'arshinsa sai ya ce ar-rahman shine ubangiji mai gamammiyar rahama fas'al bihi khabira wato ka tambayi kwararre bihi bihi anan bi ma'ana anhu ka tambaye shi ya baka labarin shi kenan wa zamu tambaya shi ubangijin mu ta wace hanya zamu tambaye shi shine mu karanta alqur'ani da sunna ta hanyar nan zamu san ubangijin mu mu san sifofinsa mu san sunayensa kuma mu san abin da yake so mu san abin da baya so sai ya ce wa idza qila lahum sujudu lirrahmani idan aka ce da su ku yi sujada ga Ubangiji mai gamammiyar rahama kalu sai su faɗa wa rahman wane ne kwa rahman sai su faɗa su ce wai su ba su san wani rahman sai dai rahmanul yamama shine musai da matulkarba domin su suna inkarin wannan suna na ubangiji ar-rahman wanda ar-rahman kuma suna ne wanda yake banta da shi kamar yanda allahu suna ne wanda yake banta da shi shi ne sai su ce wamar rahman wane ne ku rahman ubangiji ta sai su faɗa ga shi wanda ya ce musu usu jululin rahmani ga wanda ya ce ku duka ku yi sujada ga sarki ar rahman sai su ce a na sujudu lima ta amuruna ya zama duka mu yi sujada ga abin da kake umarnin mu wa zada hum nufura ubangiji ta'ala ya ce wannan faɗa da cewa ku yi sujada ga ar rahman sai ya daɗa musu nisantar gaskiya abinda suke ki suke kyama a ce su duka su su jira ga rahman to wannan in an faɗa musu haka sai ya daɗa musu nisantar gaskiya nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك